أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Nailul Awdar min asrari muntaqal akhbar cikin ikon Allah mun je hutun sallah mun tsaya kan babi na shida hadisi na ɗari biyar da tasa'in da hudu a cikin wannan littafi za mu tashi a farkon babi abuwabu cinabin najasati wa mawadi'il salawat babu cinabin najasati fi salati wal afwi amma la yu'lam biha to malam ya bude waɗannan wato babi babi waɗanda za su yi magana a kan nisantar najasa da kuma ɗan adam ya kiyaye wajen da yake ibada shi ma wajen ya zama babu najasa a wajen sai soma da nisantar najasa a cikin sallah da kuma rangwame da musulunci ya yi a kan najasa idan mutum bai san da ita ba mutumin da ya yi ibada ko ya yi sallah da tufafi wanda yake akwai najasa a jiki bai san tana nan ba to musulunci ya yafe masa musulunci ya yi masa rangome bismillahirrahmanirrahim عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله رواه أحمد وابن ماجه وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قلت لأم حبيبة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب الذي يجامع فيه قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى رواه الخمسة إلا الترمذي ودنا حديثي كدابي ودنا سوني حديثا دا ما لا يكاوس أتكين ونن بابي يتكع كده حديثي نأكو hadisin farko shine hadisin sayyidina Jabir dan Samura yadda Allah su kare tabbata gare su yace wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shin mutum zai iya sallah da tufafin da ya kusanci iyalinsa tufafi na jikinsa ya kusanci iyalinsa shin zai iya yin sallah da wannan tufafi wannan ita ce tambayar da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam. annabi sallallahu alaihi sallam sai ya amsa masa ya ce eh zai iya sai dai idan ya ga wata najasa a jikin tufafinsa sai ya wanke kenan idan mutum ya kusanci iyalinsa da tufafi a jikinsa kaga zato yake ko wani abu ya taba zato ne to a shari'ar musulunci ba a bin zato a bari abin da yake tabbas abin da ake tabbas shi ake bi a rabu da zato don haka mutum zai iya ibada da rigar da ya kusanci iyalinsa tana jikinsa sannan hadisin sayyidina muawiya ya dala su ƙara tabbata a gare shi yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi yake cewa ummu habiba uwar mu'mine ya da Allah su kara tabbata a gare ta wato ya tambaye ta yace mata shin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sallah a tufafin da suna jikinsa kuma ya kusanci iyalinsa da su shine sai ta ce eh annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin yana kusantar iyalinsa tufafin da ke jikinsa kuma ya zo ya sallah da ita amma sharaɗi idan babu wata najasa da ta taɓa idan akwai an ganta to sai a wanke amma ba a ganta ba sunanta babu kuma koda ta taɓa koda ta taɓa ba a ganta ba babu a wajen shari'a babu kenan da haka in an gani sai a wanke ba a gani ba to ba abin da ya taɓa saboda shari'ar musulunci ba ta son musulmi ya zama yana cikin kokonto a cikin ibada in ba haka ba sai shaidan ya samu dama akan mutum ya ta sashi wasu wasi ta sashi wasu wasi jikin dan kamfai da mutum yake sawa ya je yayi alwala yayi tsarki sai shaidan ya ringa ce masa anya dan fitsari bai dan fito ba kuwa anya wani fitsari bai dan dugo ba kuwa to shikenan bai dugo ba sai ka amsa shedan ka ce bai dugo ba na kai alwalarka kai sallarka saboda in ka biye masa ruwan da kai tsarki ma zai ce ma anya ko ba wannan wani abu ne ya fito ba shikenan sai ka waye gari duk abin da kake kana ta yi cikin kokonto shi yasa malumin fiqh zaka ji akwai wanda suka ce in har wannan abun yana damunka da kayi fitsari ka tashi sai ka taba ruwa sai ka yayyafa a jikinka shikenan in ka je kana alwala ka ji dai shi sheda ya ce ma anya ba fitsari sai ka ce wa sheda a ni ne yayyafa ruwa shikenan na mun ka ci gaba da harka ka ni ruwan da na yayyafa ne domin dan kada ya barka kana ta kokonto a cikin ibada da mutum yake yi daka waɗannan hadisai guda biyu malumma da suka duba su kusa akwai saɓani wanda ba na son na shiga cikinsu na cin wato farilla ne ya zama mutum bai da najasa a jikinsa yake ibada cikin farilla ne koko sunna ne kaga idan wanda suka ce farilla ne kenan duk wanda ya sallah da najasa a jikinsa babu sallah wanda suka ce sunna ne kenan sallah tana ne ko malamin ma da suka rabu wanda suka ce sunna ne suka ce sharadi ya zama bai gani ba in bai gani ba ko tana nan ba ta nan amma ya gani kuma daman mutum ya gani ai sai ya goge ya gani sai ya wanke amma bai gani ba to babu shikenan hukuncin inda musulmi zai tsaya akwai hadisi na nana Aisha uwar mumine yadda Allah su kara tabbata a gare ta wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi cewa wata rana annabi sallallahu alaihi sallam ya ɗauki riga daga gidansa ya sa ya fita ya je sallah maza Allah yana zaune sai wani daga cikin sahabbai sai ya ga jini a jikin tufafi tufafin manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ya ce ya rasulullah ga wani abu da na gani a jikin tufafin maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace me ka gani ya nuna masa sai maza Allah ya cire wato rigar sai ya kama wajen an idar da sallah fa sai ya ce gashi nan ka je a wanki aka je aka wanki aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam da rigar sa ya sa ba a sake sallah ba ba wanda ya ba abin da aka sake kaga da mun duk wanda ya ganna shi sa jikinsa zai zai cire amma idan bai gani ba na daidai yake da babu ita akwai malamai da suka wato yi magana akan kankantar najasa cewa in ba ta yi girma ba in ba ta yi girma ba daman an yafe wa mutum amma in ta yi girma wato yana da faɗi to lalle ya zama wajibi musulmi ya wanke wannan najasa da haka waɗannan hadisai guda biyu abinda suke koya mana ko suke koyar da mu shine kada musulmi ya ringa aiki da zato wajen ibada saboda ko da mutum ya kusanci iyalinsa da wani tufafi a jikinsa zato yake yi cewa wani abu ya taɓa tufafinsa to tun da bai gani ba shi kenan hukuncinsa hukunci ne tufafi wanda yake mai tsarki in ya gani kuma to sai ya wanke وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم لم خلعتم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما رواه أبو داود ورواه أحمد أيضا أسامونا حديثي دقاء أبي سعيد يدى الله سقال تبتع قريش يتي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يازو وجن صحابي يا يا يسلّى manzala ya yi sallah sai suka ga ya cire takalmansa da mutane suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire takalmansa kawai sai kowa ya cire takalmansa kenan da ana sallah ana sallah da takalma eh kuma kamar yadda aka sha bayani masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shi ne ba shimfiɗa ba ne amma kaga wannan da duma za a yi katako da takalma ko don ƙura aika taimaki mutane na kada ka taka musu da duma na da takalmi tunda ba wai aiki ne na wajibi a yi sallah da takalmi ba amma akwai har gobe har jibi akwai wuraren da za ka yi sallah da takalmanka idan sallah ta kama kama abin shimfiɗa kana kan titi a gurare za ka je irin su saudi arabia in haram ya cika kana kan titi kwalton mota sai ka yi sallah da takalman amma masallaci kan sai a ce da takalma saboda kusan duk masallatai akwai shimfiɗa wanda in an shiga da takalma za a sa musu najasa za a sa musu gura na za a sa musu datti wanda duk kowanne musulunci ya yi mana umarni mu kore shi a cikin masallatanmu to annabi sallallahu alaihi wasallama yana cire takalmansa sai sabai kowa ya cire nashi shine sai lokacin da aka idar da sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai me yasa kuka cire takalmanku yasa naga kowa ya ce da takalmi sai suka ce ya rasulullah mun ga kai ma ka ce na naka ne sai ya ce a'a ni mala'ika jibril ne ya zo ya ce mun a jikin takalmina akwai dauda akwai najasa ba sani ba ya ce shi ya sa ni na cire nawa ya ce amma idan ɗayanku ya zo masallaci ya duba takalminsa idan lafiya suke babu komai to shi kenan sai sallah da kayan shi in ya ga wani abu na tasa kuma sai ya cire najasar da ke jiki ya shafe shi a jikin ƙasa sannan ya sallah da kayan shi da haka ana sallah da takalmi amma kamar yadda na faɗi ba a cikin masallatan mutane don ka je wani masallacin ka shiga musu da takalmi Allah kaɗai zan da za ku ƙare na yau karkace an ce ma kana ana sallah da takalmi da haka bari ka je kai can yashi ne yashi da ka sani don ka taka yashi da takalmi ba shi yasa zaka ji hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan mutum ya ga majina ko ya tufar da ita ya binne ta ba yanzu nan in ka tufar da majina za a yi kaga ai ba iri ɗaya bane da ka yashi ne yashi da ka sani Allahu ala sai babu hamlul muhdisi wal mustajmir fi salati wa siyab sigar wa ma shukka fi najasatihi wannan babi zai magana akan wato daukan wato wanda yake da wato wanda yayi kari bai tsarki ba mutum yana sallah ya dauki wanda yake bai da tsarki ko wanda tufafinsa bai da tsarki ko wanda kokonto ake yi tufafinsa babu tsarki kamar yaro ƙarami wanda shi kowane lokaci ba ruwan shi in yi fitsari zai iya ragewa a jikin wandon shi zai iya ana sallama ya yi fitsarinsa وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا ركع ودعها وإذا قام حملها متفق عليه أسام حديثي لغا أبي قتادة يدعى الله سقارة تبتع غريشي شاء النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana dauke da umama wace ce umama yar nana zainabu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce matar sayyidina Ali wanda an sayyidina Ali ya aure ta bayan rasuwar na Fatima da ma wasitin na Fatima manzo sayyidina Ali ya aure ta da haka lokacin tana yar karama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukanta ya dauke ta daukan yaro idan yayi ruku'u sai ya ajiye ta in ya ɗago daga ruku'u sai ya ɗauke ta a san dai yaro inda ake ɗaukan yaro shi bai san me ake ba wani yaro zai lanka yau baban shi na yana sallah da shi kenan sai ka ɗauke shi ka ajiye in za ka yi sujjada kamar yadda yara suke zuwa in babansu ya yi sujjada su hau gadon bayan shi da kaga sai a kula in ka gaji da sujada bai sauko ba sai ka dan tashi a hankali ka sauke shi in ka koma sujada ya ƙara danewa ka sake yi to duk wannan aiki da kai sallar ka tana nan na nufin sallar ba ba abin da ya same ta kuma wannan yana gwada mana yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tausayawa yara ƙanana dama annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yi ba kuma ba za a yi mai tausayin sa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yana tausayawa kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wasallama yana tausayin yara yana tausayin manya yana tausayin mata yana tausayin dabbobi kai har kafirai annabi sallallahu alaihi wasallama yana tausayin su shi yasa tausayin ne sai zama wa kowa rahama Allah madaukakin sarki cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yace ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga dukkan talikai daga kowa da kowa da mutum da aljani har mala'iku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama zuwa gare su an tambayi mala'ika jibrilu alaihi salam manzo Allah ya tambaye shi yace Allah ya ce ba aiko ni ba sai rahama ga duniya yace har kuma yace har mu ma ka zama rahama zuwanka saboda dabaran zuwanka ba da ba musamman komun mu ba inda za a yi da mu da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama rahama ga dukkan talikai a wata riwaya ta wannan hadisi ya zo idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruku'u shi da kanshi yake daukanta in ya taso daga ruku'u ya ajiye ta ya dauke ta ya ajiye ta ya dauke ta ya ajiye ta ya dauke ta haka nan ya je sujada sai ya ajiye ta ya sujada ya dauko kuma ya sake daukan ta a ruwayar imamu ahmad ya ce in ya ɗauke ta ma a wuya yake sata wuya kuma yana wa mutane limanci an taɓa kawo wata rigima wani liman a nan garin ya kawo ya zo da ta yarinya yana wa mutane limanci a ya ce ai suna ne na nuhun na jin wannan hadisin ya karanta shi da kanshi yake zuwa da yarinya da ta ringa hawa bayan shi yana sallah tana hawa mutane sai ba su ba su gamsu ba abin ya zama rigima aka ce ba wai cewa in za ka je sallah sai ka nemo yarinya ta zo ba ko ka nemo yaro a'a ta iya yi wa yaron ya biyo ka abinda ake faɗi ke da aka nashi kuskure ne in har shi yake nemowa don a zo a ringa hawa kai shi na wato yana yin sunna amma in hakan ya faru babu komai shine kawai abin da ake faɗi wasu wata ruwaya ma ta nuna sallah a zahar aka yi bilal ya kira sallah sai annabi sallah sallah mai fito da ita nana umaima umama ya fito da ita maluma sun yi ta magana dangane da yawan aikin aka ce in aikin da aka yi a ciki gaba daya har akwai wanda suke ce ma kususiyar manzon Allah ne amma dai maluma sun ce ba kususiyarsa ba ce wannan ba kususiya ba ce tunda aikin da yake a yanke yake kun san aiki da yawa a cikin sallah yana bata sallah to wannan aiki a yanke yake sa'annan na maganar yara kamar larura ne bujurowa yake wannan kuma yana gwada ma cewa halal ne a zo da yara masallaci zuwa da yara masallaci halal ne za a zo da su kuma su shiga sahu yadda ake shiga sahu musamman waɗanda za su iya tsayawa a cikin sahu yana ma da kyau a ringa zuwa da yara da a koya musu tarbiyya ne su ringa zuwa masallaci eh amma idan aka san wasa za su yi to sai a rarraba su yadda ba za su zama sun yi wasa yadda za su shagaltar da masu sallah akwai wanda za ka ga wasa suke wasan da za su haɗa ga hankalin mutane to su su ake ba za a yi haka da su sai a raba su amma in ji yaro zai tsaya ya saurari to ba shakka tarbiyya ce ake yi masa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رقيقا آه رفيقا وودعهما على الأرض فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته ثم أقعد أحد أحدهما على فخذيه قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما آه فبركت بركة فقال لهما آه الحق آه الحقا بأمكما ومكث دؤها حتى دخل an samu hadisi daga abi huraira da Allah su kara tabbata a gare shi yace wata rana mun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar isha sai idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada kawai sai Hassan da Usaini su zo su bayan sa sai su hau bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama tasbihi zai tsago daga sujada to suna kan bayan shi sai manzo Allah sai ya sauke su sallallahu alaihi wasallam a hankali sai ya sa hannu ya sauke su a hankali sa'annan idan ya sauke su in ya tashi zai miƙe ya ƙara tafiya sujada kai sai su ƙara hawa in zai tashi ya sauke su in ya koma su jira su ƙara hawa bayansa haka nan muka yi sallah ji sayyidina bilal in ya sauke su su koma in ya sauke su su koma haka muka idar da sallah muna idar da sallah sai ɗaya ya hau cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna yace sai na tashi na je na ce ya rasulullah bari na mai da su gida na maida su gida shi ne sai aka yi walƙiya a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku shiga gida suka shiga gida kaga kenan da hawa da sauƙauka da sauƙewa duka babu komai kuma abin da ya sa mala ya kawo ta yayiwa sun yi fitsari za ya yi wa rigarsu da fitsari misali yaro ne karami da duk wannan tunda bai tabbata ba ba a gan shi ba da babu komai a kai shi وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا هائد وعلي مرء وعليه بعده رواه مسلم وابو داود وابن ماجه an samu hadisi daga nana Aisha uwar mu'mine yadda Allah su kara tabbata a gare ta tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin dare yana sallah yana nafila yace ni kuma ina kwance a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina haila kuma ma tufafin da nake da yake jikina shashinsa yana kan jikin manzan Allah me wannan yake gwada mana dan matanka tana haila tunda ba jinin a jikinka yake ba kana sallah shashin tufafinta ya taba ka ba za ka ce jini ya taba ka ba da ka babu komai saboda mai ba a gane jisar ba najisar ba ta tabbata ba duk abin da za a gina a lokacin zato ne sai shi kuma zato baya kawo da abin da yake tabbas a tsarin shari'ar musulunci da aka ba laifi matanka na haila ta zauna tana kusa da kai kai kuma kana sallah sallar kana nan ba wani abu a kanta sannan hatta tufafin da ta sa tana haila tufafi ne mai tsarki misali sai in jini ya taba ba za ka ce dan tana haila misali ta sa tufafi ba kusa yanzu ana ta maganar tufafi mu duk alhamdulillah ba ma ganewa ba ma ganewa saboda Allah ya mana wadatar tufafi akwai mutumin da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da matarsa tufafi ɗaya suke da shi sai ya yi sallah sai je ya bata ta yi sallah sai ta yi sallah ya karɓa ya yi sallah kaga shi da ya ji wannan ya ji sauƙi ba zai ce tunda tana haila ta ɗaura tufafi zai yi sallah kuma a'a ta ɗaura ba a'a tufafi ne mai tsarki lafiyarsa ƙalau sai dai in ya tabbata na jisa ta taɓa in an gana jisa sai a cire shi وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا رواه أحمد ولفظه لا يصلي في لهف نسائه an samu hadisi daga rana Aisha da Allah su kara tabbata a gare ta take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallah da mayafin wato baya sallah da mayafin da muke kwanciya mu lulluba da shi kaga an ce bargo mayafi ai ana sa ran tunda bacci ake yi ba san me zai taba shi ba babu da tabbas da kaga shi shi sai a rabu da shi amma ina ba a da tufafi shi ma in ba an gane jiran ba yana nan dan an yi bacci da shi saboda shi mai bacci bai san menene yake cike ba bai san me ya faru ba ta iya yiwuwa ma yana barcin ya yi gudawa ya yi wani abu ya fita a jikinsa ko ɗan fitsari ya fita da sauransu sai babu man salla alamar kubi na jasin aukar asabar hu na jasatun wannan babi zai magana akan wanda ya sallah akan wani wani abun hawa wanda yake da najasa ko najasa ta samu abun hawan da yake kai kun san ana yin nafila akan abun hawa matafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sahabbansa suna yi in suna tafiya akan abun hawa sai su yi alwala sai su fuskanci alƙibla sai su yi kabbara shi kenan sai a kama tafiya ana nafila idan tafiya ake yi aka yi wannan mutum bai da damuwa ina dabdar ta kalla ba za ka ce dole sai ta dinga kalla alƙibla saboda kana sallah ba saboda sai dai in alƙiblar ce hanyarka amma in ba haka ba ka da matsala ko ta juya wa alƙibla baya sai ku ta tafiya kabilarka tana nan ta zama wahi su ma tuwallu musamman wajihullah shi kenan sai ka yi ta nafilfilinka ana yin sallah ima'i idan ana nafila haka za ka iya yi a mota musamman in ba kai bane direba don kada ka shagaltu kagan kai ne direba ka je ka yi karo ka ce sallah kake yi misali ka gabe yi ba yawa amma kana jan ka shi kenan za ku yi tafiya kawai ka yi alwalarka sai ka yi nafilarka ba ruwanka da direba inda ya kalla sai ka yi ta tafiya kuma ana baka na lada na mai nafila za ka yi sujada sai ka yi ima'i za ka yi ruku'u ka yi ima'i ga kawai yin gwargwadon yadda ka samu ka yi sallama عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود أسامو حديث لغا ابن عمر يدى الله سكارة تبتع قريس يتي ناقا من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا صلى أكن جاكي akan jaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah alhalin yana tafiya zuwa Khaybara Khaybara shine garin Yahudawa garin Yahudawan Madina garin da Allah madaukakin sarki ya umarci ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya kori Yahudawa ciki wanda wannan kora da aka musu har yanzu shi suke bibiyan al'umman musulmi da shi har gobe shi suke ta yi ta yaudaran al'umma ta abubuwa gashi nan kowa yana gani suna ta zalunci ta zaluntan falasinawa suna ta wa mutane zarwarci magana ka rasa kan gane ta magana ta reni hankali ko labaran duniya kake kallo ko kake ji sai ka ji wata irin magana kwanaki ana labarai wai su mutane da aka gano su a nan falastin an kakkashe su an ɗaure hannunsu an jefa su a cikin rami kabari wai shi mutumin yana ta faɗa lalle za su yi bincike in lalle an ɗaura hannayensu to lalle akwai magana ka ji mutum bai yi maganan kashe su ba mutum ne ba an kashe shi ba shi ne matsalarka ba kana rigama in an ɗaura hannun shi ba wannan ya wasa da hankulan mutane da Allah da ɗaura hannu da kisa wanne ne ya kamata a yi bincike kisa mana ai kisa ya kamata a ce me yasa aka kashe mutum amma yanzu an zo ana faɗa me yasa aka ɗaure ma hannu a'a magana kisa babu ba me yasa aka kashe a'a wai me yasa kuma duk kawai munafurci ne Allah ya tsare mu وعن انس رضي الله تعالى عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه رواه النسائي an samu hadisi daga Anas da Allah su kara tabbata gare shi yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla akan jaki yana haye akan jakin kuma yana tafiya zuwa Kaibara kuma ya alqibla tana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kenan ya halatta ka juya wa alƙibla baya idan kana tafiya kana nafilfili na na salloli alhamdulillah sai mu tsaya nan insha Allah na mutuna a ba ta ne minti shida ko to ba akwai tambaya na na mutum ne ya shigo masallaci ya shigo masallaci tun daga can ƙofa ya samu an yi ruku'u ya samu an yi ruku'u sai ya yi ruku'u daga bakin kofa ya dinga tahowa takuno zai daga ta zuwa nan zai kai uku to bai ba sallah takun da aka yadda mutum ya shiga sahu ya yi su ba sa wuce kwaya uku uku na nuhu ta zo misali sahun can kai aka sai kai step daya step biyu na sai ka shiga sahu babu komai amma wanda ya yi kabbara a bakin kofar can ana ga sai ya yi taku kusan zai kai ashirin na to ka gani ya zama matafi a cikin sallah da haka mutum yadda sannan yadda muke ta sauri mu samu sallah ma ai kaga kuskure ne akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya shigo masallaci da sauri yana kokari ya samu raka'a mazala ya bayan ya idar da sallah sai ya ce masa zadakallahu hirsan wala ta'ud yace Allah ya ƙara ma san kwadayin sallah yace ma karka saki har ya saki irin wannan saboda ai ka zo kana Allah san sallah yana da kyau ai sai na sai samu sallah wato kwadayin sallah yace Allah ya ƙara ma shi amma karka saki irin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka tada sallah ya to masallaci a hankali yace saboda tahowan ku masallaci ma sallah ne mutum na tahowa sallah yace shi ma yana cikin sallah da haka ya zo cikin nutsuwa abin da ya samu tare da liman ya sallata abin da ya wuce ya bi ya ya biya ya cika shikenan sai ya samu abin da ya samu ai wajen kokarin ma da muke shedan salula yake wa da yawa daga cikinmu saboda wani in ya sanya mutum ya yi sauri to sai a waye gari har a yi sallan ma kai baka cikin sallan saboda ai kaga kabbarar harama wajibi ne sannan tsayuwa saboda karar harama wajibi ne aiki ne guda biyu masu zaman kansu ba a kabbarar harama ana tafiya ba a kabbar harama ana tafiya su ruku'u kamar yadda da yawa suke yi da yana sauri kan liman ya dago sai ka ga Allah yayi yayi in kai haka ko har aqidar da sallah kai baka ci kaga ai matsala ce dole ne ka tsaya kam ce Allahu akbar kai niyya ka shiga sallah kenan alaba shi wajen yin ruku'u ko baka yi kabbara ba na tafiya ruku'u sai ka tafi babu komai amma dole ka yi kabbarar harama a tsaye kuma ba kana Allah Allah kuma da yawa za ka ga mutum ya zo ya yi maza ya yi tafi ruku'u alhalin bai samu liman ba kiliya suka yi da liman a hanya na? Allah kiliya suka yi liman yana na? dagowa shi kuma ya tafi da aka bai same shi ba kaga duk babu kaga da ya bi umarni annabi sallallahu ya fuka yanzu iya ka ce abin da ka rasa kawai ka tashi ka kawo su Allahu ala eh to tsayawa a baya a bi sallah wasu suna da uzuri ba kowa ne ya tsaya a baya ya bi sallah bai da sallah wasu tsayawansu a baya ma haka ya kamata saboda watakila larura ne da su watakila wani uzuri ne da su na a ba daidai ba ne mafi ingancin magana shine mafi yawan ladan sallah ba su da shi wanda suka tafi suna da sallah domin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la salata li jari masjidi illa fil masjidi kace a babu sallah cikakkiya ne wallahi wala na'am na'am me ja eh baka ji na ce ba kar ka je kai karo ka ce wai sallah kake yi eh nace amma kana zaune ana tuka ka ka yi niyyar da kai ta nafil filinka da la'ala na'am alaikun su na'am wala duka su kuskure ne ya ce za ka ga ana tawa masallaci an ta da sallah wasu suna hira wani yana waya musamman 'yan kasuwar masallaci za ka ga har an shigo ana waya wannan kuskure ne su daina Allah girmama shi ake ba wanda za a kira shi bila wajen shugaban kasa ya shiga yana waya wace mun akwai mun babu za ka ajiye za ka nutsu ba inda ya kamata ɗan adam ya nutsu kamar zuwa gaban Allah maɗaukacin sarki a ringa yin haƙuri ana in an yi kiran sallah ko za a sallah a ringa ajiye waya ba abin da zai faru wallahi ba abin da zai faru in ka ajiye waya in ka kashe ta ba aka yi sallah in neman ka ake za a zo a neme ka in za a kama kyauta ne za a baka in za a sai kaya ne za a siya saboda duk abin na hannun Allah shi yake shirya abin da ya ga dama ba waye ka bane zai sa ayi wani abu kawai zai sa shedan ne ya saka kai ta hasarar lokuta wani saboda waya ko azkar baya yi ana sallaman sallah yana wayan ma tana gaban shi yana dan lekawa wa ya kira shi ana sallaman sallah shikenan ya tashi
amma mutumin da shi ne limamin da gina shi a kira shi shi ne imamin ana biyu kaza ya bari ya kai wani alama mai makai shi
shi ne liman to wai wani shi ne liman wai mai gidansa ya kira shi ya ce wa mutane to sai an jima mai gidan shi ya kira shi wallahi wasa da wasa da sallah ne babu kyau eh duk duk abin da kake nema ka girmama sallah domin girmama sallah girmama Allah ne Allah zai yi ma ba ku ji abinda Allah madaukakin sarki ya ya faɗi ba wa amur ahlaka bis salati sai ce wastabir alaiha sai ce la nas'aluka rizqan nanu narzuquk Allah ya ce ka umarci iyalanka da sallah sannan kai hakuri akan sallah sai ba mu tambaye ka wani arziki ba mu za mu azurta ka inji Allah da haka duk mutumin da kaga ya damu da sallah yana sa iyalansa su yi sallah in yayi azhar zai buga waya gida ya ce wa matarsa an yi sallah a to ku tashi ayi sallah in yayi la'asar zai buga gida ya ce wa matarsa an yi sallah tashi ayi sallah haka magariba wallahi zaka ga Allah ya dauke nauyin rayuwarsa wannan alƙawari ne Allah ya yi kula da sallah shine ya kamata da haka ka shigo masallaci kana ta waya duk Allah ya kyale ka tun da safe tun da kai asuba fa Allah bai ce ka sake wata sallah ba tun da kai asuba fa kake ta magana sai da aka kira azhar ka duba lokacin sallar mu a cikin lokutan da Allah ya bamu awa 24 asuba minti nawa muke yi da Allah approximately nawa muke yi minti azuma na mu ce minti goma sha biyar a zahar minti nawa muke to mu ce minti goma al'asar ce minti goma don ba ta kai ba magariba ce minti goma isha ce minti goma in ka hada nawa na? awa ɗaya to a cikin awa ashirin da hudu kuma awa ɗayan ma kuma ba za ka tsaya ba ka yi amma a kalla fa duk sauran awan ka yi ta magana ka yi ta waya ka yi ta diya amma awa ɗaya na a cikin awa ashirin da hudu wanda ya halicce kuma abin da ya kawo ka duniya ka yi kenan kuma abin ba zai samu ba akwai matsala Allah akwai matsala eh alaikum salam na'am mutumin da ya je sallar juma'a ya samu raka daya shin ya samu juma'a tabbas ya samu juma'a domin ya tashi ma raka daya zai ciko cikowarsa raka a ɗaya shi yake tabbatarwa da ya samu juma'a amma mutumin da bai samu raka'a ko ɗaya ba a juma'a ko da ya samu tahiyya da liman raka'a hudu zai kawo hudu raka'a hudu zai kawo a hazar kai man eh inda ka ji hudu ai ka an tashi a juma'a ko to maluma yace in ya tashi yace bari ya je wani masallaci kila zai zai samu maluma sai yi ta magana wasu ka ce zai iya zuwa wasu ka ce a nan da ya zo nan zai yi eh sallahu ala na'am na'am okay na'am ba zai sallama ba mutumin da ya zo ya samu sallar juma'a ya yi niyyar sallar juma'a ba ita zai ba ya samu ya samu liman amma ya riga ya ɗago daga ruku'u to automatically sai niyyarsa ta koma a zahar ba zai yi sallama ba ilimin sallama tashi kawai zai iya kawo raka a hudu nijan na'am alaikun salam na'am ƙwarai wannan shi yasa a masu maluma suka ce ba dalilin da za ka bar sallah ladan jam'i daban samun sallah daban shi ne Allah wa'ala na'am na ƙarshe mu? mutum ya zai samu raka ɗaya a sallan magariba shin ya tashi zai kawo raka a biyu ne ko kuwa zai kawo ɗaya ya sake tahiya ya kawo ɗaya zai kawo ɗaya ne zauna ya sake tahiya kaga sun zama biyu sai ya tashi sai ya kawo ɗaya ta ƙarshe kaga shi ya yi tahiya uku a cikin sallan magaribarsa wallahu alam alaikum salam za a yi na bari ya bismillah kira sallah Allah ba da lada eh eh ai can baka samu juma'a ba shine ai ba laifi mutum bai samu sallah wani masallaci bai je wani masallaci ya yi sallah ita sallar da ka samu ne ka ce za ka maimaita ta shi mini maluma suke magana sallu ala nabi karim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وعن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من ذاتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Thank you.